أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذو القلب والسدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقبال الشيخ السيد أحمد بن محمد السجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف العباسي الشيخ السيد إبراهيم إنياسي ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama da aron lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi na maulan mu shekul islami wa sa'adatul anami a shekul ibrahim yas radiyallahu anhu wanda kullum muna faɗa littafin ruhul adabi littafi ne da yake nuna ma dukkan al'ummar musulmi hanyar saduwa da Allah lani lafiya. A wannan a wannan rana ta Juma'a 21 ga watan bakwai shekara ta 2023 haihuwar Annabi Isa dan Maryam wanda ya daidai da ainihin uku ga watan ɗaya watan Al-Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wanda a lissafin zama na wannan lissafi da muke kuma wannan shine zama na casa'in daidai, shine zama na casa'in daidai, a baitika kuma muna baiti na casa'in da ɗaya ne, a baitika baiti na casa'in da ɗaya zama kuma zama na casa'in. baitin da ke cewa salatu tasbihin wa tasbihu salatu tasbihin wa tasbihun kaza tadabburul qur'ani ra'il ma'akaza muna magana ne akan abubuwan da suke kankare zunubai shine muke magana akan tasbihi muke magana akan tasbihi to za mu ci gaba daga inda muka tsaya duka yin magana akan tasbihi tasbihi na daga cikin abubuwan da bawa idan ya aikata su suke kankare mushi zunubai عليك وعن جابر بن عبد الله وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo hadisi daga Jabir ɗan Abdullahi yadda Allah ta tabbata gare shi shi kuma ya karɓa daga manzo Allah tsira Allah da aminci Allah ta tabbata gare shi manzo Allah ya ce man kana subhanallahi alazim duk wanda ya ce subhanallahi alazim wa bihamdihi duk wanda ya ce subhanallahi alazim wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannati za a dasa mai itaciyar dabino a cikin aljanna wannan hadisi rawahu tirmizi wa hassanahu imamu tirmizi ne ya rawaita hadisi kuma ya ce hadisi ne mai kyau wal lafdu lahu lafazin hadisin nan ma dai na imamu tirmizi ne wannan sa'i imamu nasa'i shi ma ya rawaita hadisi hadisin illa annahu qala sai dai shi imamu nasa'i cewa yayi urisat lahu shajaratun za a dasa mai wata bishiya shi bai faɗi sunan bishiyar ba za a sami wata bishiya a aljanna wa ibn hibban ibn hibban ma ya rawaita hadisin bi sahihi ya ingantaccen littafin shi wal hakim imam hakim ma ya rawaita hadisin fi mawdi aini a wajaje guda biyu bi isnadaini da isnadai guda biyu qala fi fi ahadihima ala shart muslimin yace ɗaya hadisin ma yana shartin imam muslim ne wa fil wa qala fil akhari ala shart al-bukhari yace ɗaya hadisi kuma yana shartin imam al-bukhari ne saboda ka kadde ai wasa da yawan yin tasbihi din nan wa ana bi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga abu umama da yarda Allah ta tabbata a gare shi Allah ya kara mai yadda yace shi kuma kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira Allah da minta Allah tabbata a gare shi yace man hala kullailu an yukabidahu duk wanda ya ji tsoron dare ya tsaya ya ibada a cikinsa wanda ya ji tsoron dare misali yake jin tsoron dare ya tashi ya ibada mai yawa a cikin dare ɗin. A au bakhila bil mali an yunfikahu ko kuma yake jin kyashin ciyar da dukiyarsa yake jin kyashin ciyar da dukiyar shi don ɗaukar kalmar Allah au da buna anil aduwi an yuqatilahu kowa yake jin tsoron makiyi ya yake shi mana yake jin tsoron yin jihadi wanda yake jin tsoron dare ba zai iya tashi ya ibada a cikin shi ba yake jin kyashin ya ciyar da dukiyar shi don ɗaukaka addinin Allah sannan yake jin tsoron yaki saboda akwai mutanen da Allah ya yi su masu tsoro ne ba za su iya tunkarar abokin gaba da makami su yaƙe shi ba to falyuksir min subhanallahi wa bihamdihi idan ba za ka yi tashi da daddare kai sallar nafilfili ba kuma bayan nan ba za ka iya ciyar da dukiyarka don ɗaukaka addinin Allah ba ba za ka iya zuwa jihadi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ba to ka yawaita faɗin subhanallahi wa bihamdihi ka yawaita faɗin subhanallahi wa bihamdihi fa innaha ahabbu ila Allah faɗin subhanallahi wa bihamdihi ta fi soyuwa a wajen Allah min jabal zahabin da a ce kana da dutse na zinare katon dutse a ce duk tarin dutsen nan a ce kaman tarin dala da goron dutse a ce duk dutse ne amma dukkanin su zinare ne kuma naka ne sannan yun fi buhu fi sabilillahi azza wa jalla mutum ya ciyar da su saboda ɗaukaka addinin Allah to ka ce subhanallahi wa bihamdihi ladan da zaka samu ya ci ciyar da wancan zinare din to haka ka ai wasa da wannan tasbihi a ka ai wasa da yawan yin tasbihi rawahu Faryadi wa Tabarani Imam Faryadi da Imam Tabarani sun suka rawaita hadisin wal lafz lahu lafazin na Imam Tabarani ne wa huwa hadisun garibun hadisi ne garibi wala ba'asa bi isnadi insha Allah amma isnadin hadisin ba ne shi ya kafa hujja da shi ma'ana bi wurin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abu hurairah ta yadda Allah ta tabbata gare shi manzo Allah tsira da aminci Allah ta tabbata gare shi yace wa man qala subhanallahi wa bihamdihi wanda yace subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin a cikin yini bi ata marratin sau dari duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi sau dari a cikin yini guzirat lahu zunubuhu an za a gafarta mai zunubansa wa in kanat mithla zabadil bahri ko da yawan zunuban ya kai yawan kumfan kotu ko zunuban ya kai yawan kumfan goshi in dai kace subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari Allah zai gafarta maka dukkan yawan zunubanka saboda kar mu yi wasa wajen yawan faɗin wannan kalma rawahu muslimun wa tirmidhi wa nasa'i imam muslim da imam tirmidhi da imam nasa'i suka rawaci wannan hadisi wa fi riwayatin lin nisa'i a wata riwaya ta imam nisa'i yace man qala man qala subhanallahi wa bihamdihi duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi hatta Allahu anhu zunubahu Allah zai sarayar mai da zanabansa wa in kanat akthar min zabadil bari kai ko ma sun fi kumfan kokin yawa ko zanaban ka sun fi kumfan kokin yawa Allah zai sarayar maka da shi lam yaqul fi hadhihi fi fi hadhihi fi yawmin wa lam yaqul mi'ata marratin sana a wannan ruwayan bai ce a yi ni ba bai kuma ce sau ɗari ba wa isnadu ma muttasilin wa ruwatu ma siqatu hadisin isnadin shi ya sadu hakan annabi kuma marwaicin hadisan marwaitan hadisan marwaita ne amintasu wa an Sulaiman bin Yasar radiyallahu anhu ar-rajul wa an Sulaiman bin Yasar radiyallahu anhu ar-rajul min al-ansar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an karɓo daga wani mutum daga cikin mutanen Madina. An karɓo daga Suleiman ɗan ya sa shi rake dala tabbata gare shi, shi kuma ya karɓo daga wani mutum daga cikin mutanen Madina. Lallai manzo Allah tsira Allah da aminci Allah tabbata gare shi ya ce, Qala lu qala nuhu libnihi annabi Nuhu ya gaya ma ɗansa inni musika ni zan maka wasiya ya kai ɗana bi wasiyatin da wata wasiya wa qasiruha kuma zan takaita wasiya likai la tansaha don kan kamanta usika bisnatayn ina maka wasiya da abubuwa guda biyu idan annabi nu yake gaya ma dan shi wa an haka an bisnatayn ina hana ka daga wasu abubuwa guda biyu amma latani usika bihima abubuwan da nake maka bisha nake maka wasiya da su fasa yastabshiru Allah bihima da sannu Allah zai farin ciki da su wa salihu khalqi da kuma mutanen da ke nagar gari a cikin halittar Allah wa kuma su dinnan abubuwa guda biyu nan da zan ma wasiya da su yukusiranil wuluja alalahi suna yawan shiga suna yawan shiga fadar Allah usika bi la ilaha illallah ina maka wasiya ka yawaita fadin la ilaha illallah kakkai wasa da fadin la ilaha illallah fa inna samawati wal arda lallai sammai da kasai law kana ta halqatan da za su zama to zobe na bakin karfe su zama to an kange sama da zoben bakin karfe kasa matkuma la ilaha illallah sai ta keta su tashi ga wajen Allah walau kana ta fi kisfatin da za a sanya sama da kasa ka ga dai sama ɗaya zuwa bakwai kasa ɗaya zuwa bakwai to da za a sanya su fi kisfatin a gefen ma'auni a ɗauki la ilaha illallah a sa a gefen ma'auni wazanatu ma kai ƙarin jaye su wa usika bi subhanallahi ina maka wasiya ka yawan faɗin subhanallahi wa bihamdihi fa innahuma salatul khalqi wannan suna da matsayin sallah a wajen Allah suna da matsayin ladan da Allah zai baiwa mutum sallan nafil fili Allah zai bashi a faɗin subhanallahi wa bihamdihi wa bihima yurzaqul khalqu dalilin su ma Allah yake azurta halitta saboda idan Allah subhanahu wata'ala ya sako kunci da tsanani a rayuwa to bayin Allah su bar halitta su koma zuwa ga ubangijin halitta ku bar halitta ku koma zuwa ga ubangijin halitta sai Allah subhanahu wataala ya sakanya muku lidiki a cikin dukkan tsanani Allah ya sanya mana lidiki wa in min shay'in annabi annabi annabi nuh ya ci gaba da gaya ma ɗansa cewa babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba kwa gane irin tasbihin da su halitta suke yi innahu lallai shi Allah kana haliman gafura ya kasance mai gafara ne ko bai gushe ba mai jinkai ne gafura mai yawan gafara wato wannan ne yasa malamai suka ce duk mutumin da ya zamanto ya mai da tsaran ɗanyun itace ya mai da tsaran ɗanyun itace ya zamanto kamar shi ne sana'a shi da wuya ya yi tsawon rai kuma da wuya ya samu wani arziki mai yawa. Dalili waɗannan bishiyoyin suna tasbihi ga Allah kuma yana zuwa yana daddafe su. An fahimta saboda babu wani abu a sama da ƙasa face yana tasbihi ga Allah. Kuma akwai wani abu bayan Allah waɗanda Allah ke musu kashe Allah yana jiyar da su tasbihin dukkan halitta. Dukkan halitta idan Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ja bawan shi ya ja bawan shi kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce wanda Bukhari ya ruwaita cewa وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها idan Allah ya so bawa zai zama jin shi ya zama ganin shi ya zama hannunsa ya zama kafan shi to idan bawan Allah Allah ya zama jin shi to sai zama to yana cin abin da sauran mutane su ba sa iya ci idan bawan Allah Allah ya zama ganin shi sai zama to yana gani da idanunsa abin da sauran mutane ba sa iya gani. Ana fahimta? Idan bawan Allah Allah ya zamanto hannunsa zai gana iya damko wani abu, da zai gana iya yin wani abu da hannunsa da sauran hannunta ba sa iya yi. Ana tare? To haka, haka Allah subhanahu wata'ala yake da bayansa. Saboda haka a yawaita faɗin waɗannan kalmomi kar a yi wasa da faɗinsu. Saboda haka yake in ne maka wasiya da waɗannan abubuwan. wa amman latani an haka anhuma abubuwan da nake hana ka game da su fa yahtajibu Allah minhuma Allah yana kanguwa ga barin su wa salihul khalqi da nagargatar nagartatu a bayin sa an haka an shirki kakka kuskura kai ma Allah shirka kakkai ma Allah tarayya a cikin sifofinsa da ayyukansa da zatinsa wal wal kibri sannan kuma kakka yadda kai girman kai kakka yadda ka zama mai girman kai na'am me ake ce ma girman kai abin da ake ce ma girman kai in ce ni ba zan ci abinci na fi karfin ci abinci kaza shine girman kai a'a ba girman kai bane wannan dama ta bani ko ba ka ba idan ba ta bani dama ba lokacin da zan ci mawa na gaya mawa ko ba ka ba ko in ce ba zan sa riga iri kaza ba na fi a'a ba girman kai ba dama ta bani idan ba ta ban dama ba lokacin da zan sa wa ta ba wa na gaya mawa abinda ake ce ma girman kai shine wulakantar da halittar Allah karka wulakanta halittar Allah to duk mai girman kai Allah ya annabi ya ce Allah zai mai wata akuba a tsara na kiyama kafin a jefa shi a wuta wato za a tashe shi gashi dai surar mutum amma sai a yi shi dan kararrani ya fi kowa kankanta sai mutane su ta tattaka shi a filin alkiyama su ta tattaka shi a wulakanta shi kafin nan kuma Allah ya zo ya jefa shi a wuta saraka annabi nuhu yake ce madansa ka kiyaye girman kai ka kiyaye shirka ka kiyaye girman kai Allah ya kiyaye mana girman kai wannan hadisi rawahu an-nasa'i wal labdu lahu imam an-nasa'i ne ya rawaye shi lafazin kuma na imam an-nasa'i ne wal bazzar imam al-bazzar ma ya rawaye shi wal hakim da hakim abu abdullahi ibn saburi min hadisi abdullahi ibn amr daga hadisin abdullahi dan amr wa qala al-hakim imam hakim ya ce sahihul isnadi hadisin yana da kyakkyawan isnadi to wannan kenan sannan sai a shauke mana salatu tasbihin wa tasbihin kaza sai sallar tasbihi sallar tasbihi na daga cikin abubuwan da suke kankare zunubai ga hadisan ta zan karanta guda biyu tana da hadisai daban-daban amma wannan biyun su kadai ne suka fi inganci su kadai ne suka fi inganci to haka sai a kiyaye su ga su kamar haka an an ibn abbas an kabo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yarda Allah ta tabbata a gare shi shi da baban shi Abbas. Kala yake kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya faɗa kira Allah da miki tabbata a gare shi lil Abbas ibn Abdul Muttalib ya gaya ma babana Abbas dan Abdul Muttalib Abbas wan baban annabi ne wan baban annabi ne wan Abdullahi ne saboda haka shi ne manzala ya gaya mai wannan hadisin manzala sai da yake mai ya Abbas ya kai Abbas, ya amma ya kai ɗan uwan babana, ala wuƙiƙa, shin ba ne maka wata hadiya ba? Ala amna huka, ba ne maka wata kyauta ba? Ala ahabuka, ba na baka wani abin bayarwa ba? Sai da annabi ya gaya mai haka. Yace ala af'alu laka ashara khisalin bana aika bana aikata maka wasu kyawawa in gaya maka wasu a wasu kyawawan kabiyoyi guda goma ba idza fa'alta zalika idan ka aikata wannan abin da zan gaya maka ghafara Allahu laka zambaka kullahu Allah zai gafarta maka zunubinka dukkanin zunubinka awwalahu wa akhirahu Allah zai gafarta maka zunubinka na farko da na ƙarshe wa qadimahu wa jadidahu Allah zai gafarta maka dadaddan zunubinka da sabon wa qadahu wa amdahu Allah zai gafarta maka zunubinka na kuskure da na ganganci ma in dai kana yin salatu tasbihi ga ta na za mu karanta ta kamar haka. Arama ga siffar salatu tafi da kai tambaya wancan satan. Satin. Wata girahu wa kabirahu. Allah zai gafarta maka zanibin ka karamin da babban duka. Wa sirrahu wa alaniyatahu. Allah zai gafarta maka zunubin ka na zahiri da wanda kai a goye ma. Duk Allah zai gafarta maka. In dai kai wannan sallar ta tasbihi ga ta nan kamar haka. Sai manzo Allah ya ce mai sai manzala ce mai ashabu khisalin tabi'o'i ne guda goma ga su kamar haka an tusalliya arba'a raka'atin sallar za ka yi tarka hudu ake yi raka hudu ake yi ta qara'u fi kulli raka'atin a kowace raka za ka yi karatu bi fatihatil kitabi za ka karanta fatiha a kowace raka wa suratin sannan za ka karanta sura sai wacce ka zaɓa ba a kai kayyade ya ce sai wancan kaza ba a cikin surar alkur'ani duk surar da sai muka kawai ka karanta fa iza faranta min alqira'ati idan ka gama karatun sura din ana tare fi awwal rak'atin a rak'a farko kana gama karatun sura fa qul sai ka ce wa anta qa'imun kana tsaye tun kana tsaye sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة خمسة عشرة مرة حكومة شاجعة إذا كي كي فاتحة كي سورة bashi kenan rukuni zaka tafi ba to kafin ka tafi rukuni sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi a subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau nawa goma sha biyar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar kana tsaye kenan sun matarkau sannan sai kai ruku'u idan kai ruku'u wata kulu wa an taraki'un asharan sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar shi kuma a ruku'u so goma zaka faɗa ana tare sun matarfa'u ra'asaka min ruku'i sannan sai ka dago daga ruku'u in ka dago daga ruku'u me zaka yi tajara ko to ba za ka yi tafi sagaran ba fata kulu a kan sai ka sake faɗa sau goma kafin ruku sau nawa sha biyar bayan ka gama fatiha da sura yawwa a daga tsaye in a ruku'u goma idan ka dago daga ruku'u ba za ka tafi sujada ba sai ka sake karanta sau nawa goma sun mata hawi sajidan sai ka sulmiya ka tafi sajada idan ka tafi sajada fata kuluha wa anta sajidun asharan a sajada ma sai ka faɗi goma sai ka faɗi nawa goma summa tarfa'u ra'saka min as-sujudi sannan sai ka dago kanka daga sajada sajada ai biyu ake yi ko sai ka da ka zauna ko to idan ka dago kanka daga sujada fa ta qulu ha asharan kafin ka tafi sujada ji ma ta biyu ma ka sake faɗa goma ana tare summa tasjudu sannan sai ka tafi sujada ta biyu kenan fa ta qulu ha asharan a sajada ta biyu ma ka faɗa sau goma ana tare summa tarfa'u ra'saka sannan sai ka sake dago kanka mina sujudi daga sajada ba za ka miƙe tsaye kenan ka gama raka daya to anan ba miƙe za ka yi ba akwai zaman da ake cewa jinsatul istira to anan sai ka dan zauna in ka taso daga sajada daga raka ta daya ba miƙe za ka yi ka dan zauna a wannan dan zaman fata kulu a sharin nan ma ya faɗa so goma an fahimta da kyau zan maimaita yawwa zan maimaita idan ka karanta fatiha ka karanta sura sai ka faɗi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar bayan fatiha da sura sai ka tafi ruku'u sai ka karanta sai kai karanta wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma idan ka taso daga ruku'u ba ta kiyar sujada zaka ba sai ka karanta sau goma sai ka tafi sajada a sajada ka karanta sau goma idan ka taso zaman da ke tsakanin sajadin nan guda biyu ka karanta sau goma ka sake koma sajada ka karanta sau goma idan ka taso ba miƙiya za ka ka ɗan zauna sai ka karanta sau goma sai ka miƙe to sun rakawai hudun haka za ka yi a ɗaya ne sha biyar akwai sallama na ana tare to shi ne fi arba'i raka'atin in na'am ورأتك من السجود فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة كاسامي سبعين دبير أخوة ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات هكذا كي ركعة هدو قباكي ديا إن الصلاة أن تصليها في كل يوم إن كان رجاما كصلاة وانا صلى كل ذكرقي كله كل يوم مرة كل كي سنة annabi ya ce inni sadata an tusalliha fi kulli yawmin marratan fa'al in kana da ikon kai wannan sallar kullum to kai sau daya fa in lam tastati idan ba ka da iko fa fi kulli juma'atin marratan kai sau daya a kowace juma'a irin yau kenan sati sati fa in lam taf'al manzo Allah ce in baka aikata ba fa fi kulli sharin marratan to duk wata kai sau daya ana tare manzo Allah ce فإن لم تفعل إذن بكي دوتا با ففي كل سنة مرة كي أشكرا سنة أشكرا كي سنة شغوا أنغودي فإن لم تفعل إذن أشكرا بلا كي با ففي عمرك مرة كي سنة رأيوك شغوا رواه أبو داود إمام أبو داود يروي شوانا حديثي وابن ماجه ابن ماجه وابن خزيمة ابن خزيمة والطبراني إمام الطبراني وقال في آخره إمام الطبراني يفدا أكرشن wannan hadisin yace falau yace falau kanat zunubuka koda zunubun zunubin ka ya kasance misla zabadil bahari kamar yawan kumfan kogi auram lil alijin ko yashi rairayi mai hauhawan juna saboda tsari irin kaga sahara din nan yashi har yana wani toroko shine ramlin alijin iska ta tara shi tudu din nan to ko zangon ka ya kai yawan wannan gafara Allah laka Allah zai gafarta maka ruwaya biyu ce ta zo amma mu take su akan wannan ruwaya kawai su ne ba akwai ruwayoyi daban amma wannan ita ce tafi inganci Allah ya dakatar da mu saboda haka sai a kiyaye wannan sallah ai tayinta ai tayinta kullum in ba za ta yi ba duk sati in ba za ta yi ba duk wata in ba za ta yi ba duk shekara in ba za ta yiwu ba sau ɗaya a rayuwa. Allah ya dakatar da mu. To, a za mu takaita a nan a karatun ruhul adabi saboda zan ɗan yi magana akan azumi da muke fuskanta na tasu'a da ashura. kafin yi magana kan watan azumin tasuwa da ashura abinda nake son mu ji mu sani mu fahimta wato wannan watan na almuharram gabaki ɗayansa gabaki ɗayansa wata ne da ake son bayan Allah su yawaita azumi a cikinsa kamar yadda na faɗa ne je da muke karatunmu na da karatunmu na fiqhu da muka zo maganar itikafi idan ka lura da abin da ya shafi sha'anin koyarwa addinin nan za ka ga gabaki ɗaya abin da Allah yake nufi da bayi kawai bautan nan dai da yake ya halice su domin ta shi ka ga kowane lokaci akwai abin da ake buƙatar ka da aikatawa sauraka za mu dan karanta shi a wani abu daga cikin abin da ya shafi hadisan da suke magana akan azumin watan shawwal a watan al-muharram din gabaki ɗayansa wannan wata kenan na na na hijira ɗaya ɗaya ga wata na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam gabaki ɗaya watan yana daga cikin watannin da ake son a yawaita azumi a cikin su ana tare an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairata yadda Allah ta tabbata gare shi kana yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira Allah da mita tabbata gare shi yace afdalu siyam mafificin azumi inji manzo Allah yace ba'da ramadana bayan watan ramadan shahrullahi almuharram shine watan Allah watan Allah din almuharram bayan ramadan to watan da yafi dacewa a yawaita azumi a cikin shi watan almuharram har ma ya fi watan rajab da ake rugugun yin azumi a cikin sa na'am ban ce azumin watan rajab ba kyau ba kamar yadda ɗan wasu ƙungiya ke faɗa amma dai watan al-muharram watan al-muharram yin azumi a cikin har ya ce watan rajab din ana tare sauraka wannan shine wa afdalu salati manzala ce mafificiyar sallah badan faridati bayan sallar farilla salatu layli take sallar dare rawahu muslimun imamu muslim ne rawaita hadisi wa an jundub bin sufyana radiyallahu anhu qala an karɓo daga jundubi ɗan Sufyan yadda Allah ta tabbata gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu manzon Allah kiran Allah da aminci tabbata gare shi yana cewa inna afdalas salati lallai mafificiyar sallah bayan faridati bayan farilla as-salatu fi jawfi layli shine sallah a tsakiyar dare wa afdalas siyami mafificin azumi ba da ramadana bayan ramadan shahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram watan Allah din nan wanda kuke kira da al-muharram shine wannan wata da muke ciki wanda yau uku ga wata rawahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawaita hadisin nan wa kharraja tabarani bi isnadin la ba'sa bihi imam tabarani ya fitar da hadisi wanda babu babu ba ne shi ga isnadin hadisin an ibn abbas radiyallahu anhu ma daga abdullahi ibn abbas Allah ya dada su kare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira Allah da minta Allah tabbata gare shi yace man sama yawma arafata duk wanda ya azumi ranar arfa kana lahu kaffara sanataini yana da kaffara shekara guda biyu shekarar da ta wuce da wanda zai fuskanta a gaba wa man sama yawman min al muharrami duk wanda ya azumci rana ɗaya a cikin watan muharram falahu bi kulli yawmin salasuna yawman kowane ɗaya kana da azumi ladan azumin kwana talatin kowane kwana ɗaya a cikin watan al muharram sauraka kar ai wasa da azumi a cikin watan al-muharram wannan watan da muke ciki wanda yau sai ashura ta su'a da ashura sawabu man sama yawma ashura ladan wanda ya azumi ranar ashura shine ranan goma ga wata shine ashura tara ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkarwanci zai azumce shi idan Allah ya kai mu bata sai kafin banin Allah ya karbi annabi saboda haka abinda ake son tara ga wata goma ga wata tara ga wata goma ga wata wanda zai kama alhamis da juma'a saboda haka za mu haƙura da karatu wannan alhamis da juma'a ɗin yau saboda ku kowa ya je bayan ya abin nan a samu a yi azumi sannan kuma a sha ruwa daidai wannan lokacin Allah ya datar da mu ga bayanin azumin kamar haka an abi qatada ta radiyallahu anhu an kafo daga abu qatada yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah tsira la da miki sabata gare shi ila an siyami yawmi ashura an tambaye shi game da azumin ranar goma ga watan al-muharram fa qala sai ce yukaffiru yukaffiru sanat al-madiyata yana kankare zunuban shekarar da ta gabata rawahu muslim imam muslim ne ya ruwaice shi wa an bin abbas an kabo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya dade shi kana yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah zira Allah da insha Allah tabbata a gare shi yace laisa liyawmin fadlun ala yawmin fi siyami babu wani yini da yake da falal da yafi wani yini falala ko da yin azumi a cikin shi illa shahru ramadana illa shahru ramadana watan ramadan wa yawma ashura da ranar ashura rawahu tabarani imam tabarani ya rawaito wannan hadisi abi isnadin jayyidin da isnadi wanda yake isnadi ne kyakkyawan isnadi wa anhu an kabo dai daga abdullahi dan abdullahi dan abbas wasu ila an siyami ashura'a an tambaye shi game da azumin ashura fa kala sai ce ma alimtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ban sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kama yawmin ya azumci wani azumi ya tulubu fadlahu da yake neman falalarsa alal ayami a bisa kwanuka illa hadha yawm sai wannan rana wala shaharan ko kuma wani wata illa hadha shahr sai dai wannan wata ya'ani ramadan sai dai yana nufin ramadan rawahu muslim imam muslim ne ruwaci wannan hadisi to sauraka wannan sune bayani akan waɗannan azumi na waɗannan ranaku masu zuwa rana ce wadda take cike da wasu abubuwa daban-daban wanda mutane sun rarrabu kashi-kashi a kanta wasu suna kallanta a matsayin akwai wasu abubuwa da suka faru na farin ciki a cikinta ko ba gaba wasu suna kallon akwai ba ko wasu ba dukkan waɗanda Allah ya azurta kuma da kishi na gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam suna kallon babban abin da ya faru a cikinta na kashe babban jikan annabi sallallahu alaihi wasallam shine imam al-Hussein alaihi salam to sai mutane suka rabu da yawa akai wasu suke kallon akwai hadisai da suke magana akan yalwata ma iyali a ranar wasu kuma suke kallon a'a wannan maganar yalwata wa iyali yana kama yana kama da yin minna yana kama da yin munna da farin ciki na ranar kashe Imam Hussein. Sai wasu ma suke kallon cewa ai ai makiyan Imam Hussein ne ma suka kakkayi waɗannan hadisan suka zuba su a littattafai don a taya su munnan kashe Imam Hussein. Ta wani shine abin da malamai suka rarrabu a kai. To kar wani ya tambaye ni ya ce ni a ina nake. Yawwa. Kar wani ya min wannan tambayar. Inda wani tambayar ce kai amin amin wata dai. a ba lallai ya kusa inda nake ba to wanda ya mun wannan tambaya a wanda mun da wata tambaya amma ban da wannan na'am na'am na'am to bari bari mu kai shi karatu shikenan mun gama karatun mu na wannan sati sai Allah ya kai mu kamar yadda muka faɗa ba za mu zauna a sabat a sabat a alhamis da juma'a ba wannan sati sai na sama السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم